بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا أعديتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا ولا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد wancan mako da ya wuce mun yi magana ne akan hukukul maula azza sha'anuhu sallallahu alaihi wasallama ala khalqihi haƙƙin ubangiji madaukakin sarki akan halittarsa to yau za mu magana ne akan hukukul mustafa sallallahu alaihi wasallama ala ummatihi haƙƙin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake da shi akan al'ummarsa idan aka ce haƙƙin wane akan wane wato abin da ya wajaba kenan akan shi wancan ɗaya zai wa wannan idan aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da haƙƙi akan al'ummarsa wannan haƙoƙin na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kuma ya zama wajibi kenan akan ita al'umma wato dole ne sai ta yi wannan abin idan ba ta yi ba to ba ta ba da haƙƙinsa ba alaihissalam kuma ba ta yi wajibin da yake kanta ba to akwai haƙoƙi da annabi alaihissalatu wassalam yake da shi akan al'umma amma malamai sukan dunkule su haka a dunkule a faɗi waɗansu wato unwan wato dangogi haka daban-daban da abubuwa ne a dunkule suna da yawa amma aka lissafa waɗansu daga ciki to in muka ɗauka muka riƙe mun yi muwafaƙa ubangiji subhanahu wata'ala sai ya karɓa shikenan ya zamana an yafe mana to haƙƙi na farko wanda annabi sallallahu alaihi wasallam da shi akan al'umman nan gaba daya shine ai ibada gaskiya da shi wato ai imani da shi aminu billahi wa rasulihi ko li tuminu billahi wa rasulihi to Allah ya bada umarni a bada gaskiya da shi alaihi salam Allah ya faɗi cewa ya aiko shi ubangiji ya faɗa da kansa ya ce wa kafa billahi shahida muhammadu rasulullah in shaida ta zama allah ne shaida daga kansa shaida ta kare to ya shaida cewa muhammadu rasulullah ne sallallahu alaihi wasallam saboda wajibi ne akan kowa ya imani da wannan saboda al'umma ta kasu biyu akwai ummatul ijaba akwai ummatul da'wa da ummatul ijaba da ummatul da'wa dole ne sai sun bashi wannan haƙƙin to wanda bai bashi wannan haƙƙin ba wato an ce ummatul ijaba wato mu kenan wanda muka amsa masa to sai mu ƙara yin imanin mu rike shi to mun sauke wajibin da yake kan ko mun kwatanta wajibin da yake kan mu kenan wanda ko bisa ba da gaskiya da shi wasu ake kira ummatul da'awa wannan haƙƙin dai yana nan akan su har ila mulkiyamati kuma a sanadin sa ne za su shiga wuta in ba su ba da wannan ba to shi imani da annabi sallallahu alaihi wasallama ka amince masa ka yarda cewa jakada ne na Allah subhanahu wata'ala kuma babban jakada ubangiji subhanahu wata'ala na da iko yanda ya saka rai jikin kowa sai ya halarci sanin Allah tare da kowa yanda ya saka numfashi jikin kowa yake numfashi sai ya sanya sanin Allah kamar haka kamar yadda ya mala'iku amma kuma tun azal bai nufin zai haka ba sai ya shirya da hikimarsa wanda shi kadai isanta sai ya tsara cewa in dai ana so a san shi to sai an bi ta hanyar mutanen da ya zaba a cikin halitta su ne annabawa alayhi musallatu wassalam ita kuma annabta ba aiki bane yake ba da ita ba wani wata ibada da mutum zai yi ya matsa ya zama annabi don ita annabta lam takun muktasaba walau rakafi alkhairi ala aqaba wal zaka fadalullahi yutihi liman yasha'u jallallahu wahibul mina ita annabta ba a yi tsororinta falala ce kawai Allah yake bada ita ga wanda iso kuma girman ubangiji ya tabbata mai baye bayan baiwa to don haka Allah madawakin sarki da ya tsara hanyar da za a san shi ita ce ta hanyar annabawa da mursalai alaihi salatu wassalam su kuma annaba da mursalai alaihi salatu wassalam sai ce tilkar rusulu faddarna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wayannan annaba da manzanni alaihi salam ubangiji ya yi su darajoji wayansu sun fi wadansu to sai ya sanya babban jakadansa wanda shine daga kansa babu sauran kowa to shine Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato shine babban jakadan Allah shine wanda ya zo ya nuna wa halitta sanin Allah irin yadda Allah subhanahu wata'ala yake so a san shi to yana da haƙƙi akan mu akan mu imani da shi mu amince da duk abin da izo mana da shi da duk abin da ya faɗa ya zama na zuciyar mu ba ta dar a cikin ba ta tattauna wannan abun ba ta tantama wannan imanin ana so a cikin zuciyar mu ya zama kamar sarka wacce ta rikice duk mai hankali ya san wannan sarka ba za ta warware ba to ana son imanin mu da shi alaihi zama haka babu wani abu a duniyar zai iya zuwa ya sauke mu daga kan wannan idan ya faɗi magana alaihi salam in duk duniya ta zo ta faɗi kishiyarta ba abin da ya shafe mu da kallon waccan tasa kawai za mu ɗauka in ya faɗi magana abin da muke gani a fili da za a kaddara ya saba abin da yake faɗa wanda muke gani a filin shine karya wanda ya faɗa alaihissalamu shine gaskiya kuma ko ba daɗe ko ba jima wannan abin sai ya fito duniya ta yadda cewa shine gaskiya din shi yasa lokacin da harisa ibn malik da safe sai annabi alaihissalam ya gamu da shi a lokacin bai kai sha takwas ba sai ce da shi kaifa asibata ya harisa kwan lafiya harisa sai ce asibatu muminan haƙa ni yau na waye gari mumini na haƙiƙa sai annabi alaihissalam ya dakata ya ce unzur ma ta kulu jinjina nauyin magana da kake faɗa da kulli shay'in haqiqatun kuma haqiqatu imanika ya harisa ko na da yana da hakika me hakikanin imanin naka da kake faɗa harisa sai ya ce tallakatun duniya duniyan nan dai na sake ta na tabbatar ba ta da kima ba guri ne mai alkawari ba sannan a komun laila wa asumin nahara da daddare ina yawaita kiyamun laila da rana ina yawaita azumi sai ce wa ka'an ne an zuru ila arshin rahamani barizan ni yanzu ji nake kamar ina ganin al'arshi ƙuru-ƙuru wa ka'an ne an zuru ila ahalin nari ya ta zagau na fiha ni yanzu ji nake kamar ina ganin yan wuta suna ta kururuwa a cikinta wa ka'an ne an zuru ila ahalin jannati ya ta zawaru na fiha ni ka ce yanzu ina ganin yan aljanna suna ziyartar juna suna gaisar da juna suna jin daɗi kamar haka nake ji sai annabi alaihi sallam ce arabta haqqan falsa ka san hakikanin abin da ake nufi ne ka samu abin da ake so ka tsaya akan haka to imanin da ake so yawa annabi alaihi salam kenan abin duk da izo ya faɗa to babu sauran tattauna akan sa kurin ka yadda ka mika wuya kawai ina yawan babu misali da abin da yake rayuwa na yau da gobe wanda hankalinmu ya yadda ba wanda yake bukatar tattaunawa kana tafiya da abin hawa ko mashin ko mota sai taya ce fanco sai aka ce ga mai makaneza a can kuma ga mai faskarin itace a can to sai aka ce aka ce aka baka dama a iya hankalinka da imaninka wajen wa za kai warware muka matsala wajen mai makaneza idan da duk duniya za ta haɗu duk wani zaƙin baki da iya zance ya zo ya gaya maka ya kalallamce kai ce maka ba mai makaneza ne idacewa mai faskare ne idan ce ba yadda za a ka yadda to wannan imanin ake so kai wa annabi alaihi salamu haka ko ba fiye da haka dan nasa an so kai kai masa imani fiye da wannan idan ya ce kaza wani ya ce kaza bari in ba mu misali annabi alaihi salamu cewa yi da mu ku yi aure ku hayayyafa zan alfahari da ku gobe alkiyama sai waɗansu kuma suka fito yanzu sai suka ce a daina haihuwa yanzu tawa ake sauraro tsakani da Allah tasa aka ajiye waccan ake yarda da ita kaga duk zukatan akwai tsasa ba a yi imani da shi ba alaihissalam in an zo wani zai ce ai ba mu da barkatai muke ba ma ba ma yin tarbiya ba ma kaza ai wannan rashin haihuwa ba shi zai ba mu tarbiya ba qur'ani ya gaya mana matar da ta ce da ubangiji inni nazartu laka ma fi badani muharrara da cewa Allah ba kan ce akan abin da yake cikin da tace ta bar wa Allah shi mai Allah ya ce fa taqabbala rabbuha bi qabulin hasan Allah ya karbe ta karba kyakkyawa hannu biyu ya karbe abin da yake cikin wa ambata hana batan hasana ya raya abin da aka haifa din rayawa kyakkyawa sannan wa kaffala ha zakariya ya sa annabin Allah zakariya sai ce raine ta ubangiji ya faɗa mana haka ne don mu san hanyar da ake samun 'ya'ya na gari manufarka ta haihuwa ita ce za ta saka samu ya'ya na gari ciyar da su da wato da halak shi zai saka samu ya'ya na gari zama masu tarbiyya kalmomin da kake faɗa na bakinka su zai sa ya'yanka zama masu tarbiyya addu'o'in da kake musu shi zai sa zama masu tarbiyya rashin la'antar ya'yan musulmi da nufin ya'yan musulmi da sharri shi zai sa naka yan samu tarbiyya amma ba wai dan kana da ɗa ɗaya ko ɗa biyu ba saboda haka sai a fake da wannan a ce gashi saboda haka magana ce ta wani abu daban shekaran jejiyan nan akwai bawan allah da muke magana da shi ke cewa akwai unguwar zomansa ta yana ba shi labari ta ce a yanzu tana nan da ranta ta ce ba za ta iya kirga gidajen da in ta je ta in ta je ta wa yaro wanka ta yanke cibiyar ta yi masa wanka ta ce a ka zane a sashi ba a iya samun zan za a saki yaran a gidaje a nan kawai ta ce ta san haka sai ta ce in ta yi wankan amarya da wane ne an kawo irin wannan atamfofi da ke ba ta kan ajiye sai ta ɓoye da gidan da sai ta ce a kawo ɗa in ba a kawo abin da za a saka yaro in ba a kawo sai ta ɗauko sabo ta ba ta ba su kyauta in an kawo cikin ta da nata ta ce amma ba ta taɓa jin wani ko wata a wannan lokacin sun taɓa tunanin su daina haihuwa ba ta ce a yanzu ba gidan da za a haihuwa ka ce a kawo da saka yaro a saka ta ce tana tsammanin dai akwai mugun abu a cikin zukatan musulmi a yau shi sa suka ɗau wannan ko ban abin da yake gaban mu a yanzu da annaba da sun ce a yi haka zai alfahari da yawan mu a gobe kiyama har a nan yawan yana da amfani wannan abin da muke ta yi yanzu da mutanenmu da suke aiki na kula da lafiya suka saka kansa a cikin wannan wanda kai da iyali bai shafi kiwon lafiya ba ko da ba aikin asibiti ba ne duk wanda yake da ilimi ya san kare da iyali baya cikin aikin asibiti wani aiki ne daban population planners da kuma economist su ne population planners su suke so su tsara yadda yawan mutane za su kasance economist kuma masana tattali su kuma su tsara yadda tattali zai daidai da mutane to kowannen su yana da sasan wani sai kun suka ɗauko masu kula da lafiya suka cusa su su kuma san ba su ɗauka amfani ake da su ba a yi wani abu to mun karanta tarihohi iri-iri kamar a misar kasim amin ba abin da bai ba ka dinga ɗaga alƙadarinsa ana kamba shi ana kuma aka dinga saka suna ya sa unguwanni sai da ya gama kangarar da matan misra bai mutu ba sai ya gane yawa addinin sa illa yana kuka ya dawo da baya duk abin da ya rubuta sai a kife shi har ki mutu ba a sake bayyana gyaran da yi ba to mafi yawan mutanen ma yanzu suka saka kansa a magana kayyade iyali ba za su mutu ba a ƙarshe za su gane kuskuren su kuma za su iya gyara ba gyara tun kafin mutum ya wa addinin sa illa ya kokari ya gyara wanda muke zaune da su a ƙasar nan yanzu wanda ba musulmi ba musamman kiristoci su yanzu suna nan sun ɗaura ɗamara haihuwa duk mutumin da ya haihu ma kungiyoyin su ne suke ba shi kudin zai ci da kansa da komai a sai masa an kama masa hayar gida fada dadde saboda suna da burin nan da wani lokaci sun yi targetin sai sun fi yawa shikenan mu koma minority to mu kuma mun kasa hangen irin wayannan abubuwan ai tunda annabi sai ce ku yi kaza an gama ma magana kurin ba ma a bukatar wani hujja ko wani dalili kurin tunda yace ga abu nake so ta naka huta na salu fa inni mukasirun bi kumul umama yawmal qiyama ba hanyoyin da yake so ka ba a rayuwar ka alafi zo da ita ka wuce da sa'a ka wuce wulakanci ka wuce gaskanci ubangiji subhanahu wataala shi zai goyi da bayan mutane to wannan na ba mu misali ne da zamu kwatanta imanin mu yau da yanda annabi alaihi salatu wassalamu ake so mu a wannan kwaya ɗayan tak in muka ɗauka za mu gane matsayin mu a yau na biyu haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi akan al'ummarsa shine soyayya ana so wajibi ne sai al'umma ta so shi fiye da kanta kowane mutum sai ya so annabi alaihi fiye da mahaifinsa fiye da ɗansa fiye da dukiya fiye da mutanen duniya gaba ɗaya kuma sai ya so shi fiye da kansa shi sa ubangiji subhanahu wata'ala ya ɗauko abubuwa takwas masu muhimmanci gurin ɗan adam ko bai hana shi iso su ba ya yarda iso su amma kare kuskura san su izarta san Allah da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da san musulunci yasa ce kul in kana aba uku wa abna uku wa ihwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين Allah ya ce tattara abu takwas idan mahaifanku da ‘ya'yanku da ‘yan uwanku kowa ɗaya uba ɗaya ko ‘yan uwanku uba ɗaya ko ‘yan uwanku kowa ɗaya da matanku na aure da ko kuma matan aure mazanku na aure da kuma jama'arku ko al'ummarku da kuke takama da su da kuma dukiyar da kuka je kuka tsoruwurta kuke jin tsoron karyewarta da kuma hanyoyin da kuke bi na sana'a ko kasuwanci ku tara dukiya da kuma ƙasar da aka haife ku a cikinta Allah ya ce ka tattara waɗannan takwas ba a hana ka kaso su ba dole kaso su zo da biya ɗan adam su ya so waɗannan amma idan ka kuskura sanda kake wa waɗannan ya zarta wanda kake wa Allah subhanahu wata'ala ya zarta wanda kake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zarta wanda kake wa musulunci Allah ya ce to fatar wasu ku je ku zauna har ubangiji ya zo da al'amarinsa kuma ubangiji baya shirye mutane suke cuɗanye da fasikanci sai sun tuba sun bari an tabbatar da mutane fasikancinsa a nan kuma an tabbatar masa cewa wani abu daga ubangiji wanda ransu ba zai so ba zai zo isame su ta haka sai na umar radiyallahu anhu yana cewa ya rasulullahi na fi son ka fiye da komai in ban da kaina sai sai ai ba wanda zai ba imaninsa zai tabbata sai na zama ahabba ilaihi min nafsihi allati baina jambai na fi soyuwa a zuciyarsa sama da ransa da ke tsakanin haƙurƙuransa shi na umar shi rasulani ban san haka ake so a kaina ba sai ce wallahi ya rasulallahi la'anta la'ana a abu ilayya min nafsi lati baina jambaya na rantsa da Allah ya ma'aikin Allah a yau ni na fi son ka fiye da raina take tsakanin haƙurƙurana sauka ubangiji ce annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim in ka ɗauki wannan ka dinga duba irin abin da imana alai salam dora ka akan wannan abin duk da mahaifa za su yi su baka ci su baka sha su baka sutura in baka da lafiya su yi maka magani iya aikin su kenan ya zo mana da fiye da wannan sannan kuma ya zo da tarbiyya ya zo da imani ya zo da sanin Allah ya zo da falala iri iri wanda zai ɗora al'umma a kai sau da ka wajibi ne a soshi alaihi salatu wassalam kuma tun da Allah ya ce yana son sa duk wanda yake son Allah subhanahu ta'ala dole sai ya so shi alayhi salatu wassalam to wannan haƙƙin sa ne akan al'umma na uku tawqiruhu alayhi salatu wassalam girmama shi da jin nauyin sa alayhi salam wajibi ne akan al'umma ta dinga girmama annabi alaihi ta dinga jin nauyin sa tana girmama shi alayhi salatu wassalam ubangiji madaukakin sarki ya saukar da sura ita ce suratul hujurat wanda yawa al'ummar musulmi saiti akan annabi alayhi salatu wassalam akwai lokacin da banu tamim suka zo madina sai sai na wakar radiyallahu anhu sai ya ce ni ina ganin idan za su tafi a naɗa musu al'akara ibn habis sai sai na umar rajala ce ni kuma ana ganin a natsa musu ka'aka sai sai na bukar ya ce don na ce a natsa musu ka'aka shi ne za ka faɗi abin da ya saba nawa sai sha a ra'ayina na faɗa wannan suka faɗa a gaban annabi alaihi aka ce ka da shekani an yi halika shin ge kiris ubangiji rushe su gaba ɗaya Allah ya tadarushin su da rahama ya kyale amma bai bar maganar ba sai saukar da aya wacce ta jage za ila yawmul qiyama sai ce ya ayyuhal ladzina amanu la tuqaddimu bayna yadayi llahi wa rasuli ya cire abin da za a gabatar ai la tuqaddimu qawlan aw fi'lan bayna yadayi llahi wa rasuli kar ku gabatar da magana ko aiki gaban Allah da manzansa ku riga su faɗi wani abu da kuke so wata ƙulla ku ji tsoron Allah ku kiyaye wa annabi alaihi salatu wasallam alfarmarsa yin haka a gaban annabi alaihi salamu ko kuma bayan ya wuce baka nemi hukuncin shari'arsa ba akan wanda za ka yi to wannan abu ne mummuna a gurin ubangiji subhanahu wata'ala ubangiji subhanahu wata'ala bai dai bari ba sai ce ya ayyuhal ladzina amanu لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون يساكي كرا masu imani ya ku masu imani kar ku ɗaga muryar ku burbushin ta annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda kuke da junan ku a sashi da sashi kuna magana irin taku duk wanda ya saki yayi magana faro horo a gaban annabi alaihi salatu wassalam aikinsa zai rushe ba tare da ya sani ba sai ya ga goshin mala'ikan daukare zai tarba shi da komai shi wannan girman a gabansa ba a sakewa ya abin da aka dama ba a daga murya gabansa ubangiji sun tsara bayan ya ba da wannan sai ya bi waɗansu sai sai na lazina guduna aswatuhum inda rasulillahi ulaika allazina amtahana Allahu qulubahum litaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim wanda suke kasa kasa da muryar su gaban annabi alaihi salam in za su yi masa magana sai sun zama ka akistira kamar mai rada sai ya tambaya me kake cewa ne sai mu je sake faɗa da rada sai ya kasa kunne yake jin magana saboda wancan abin da ake alkawari yanzu aiki zai rushe wannan lokacin kaisu bin shammas radiyallahu anhu shi kurma kurma ne kuma muryarsa sama sama take sai koma gida dinga kuka ce na halaka annabi alaihi salam ya ce a kirawo shi sai rasulullah ga ayat da aka saukar ni murya ta sama sama take in na daga na san abin da zai biyo baya sai ce masa ban da kai za ka rayu sa'id wata mutu shahida ta yadda sai shi kenan a yamama irinsu ya shahada a wannan to za ka da sai ka kowa zai magana sai ya dinga ƙasa ƙasa da muryarsa sai ya tambaye shi alasu me kake cewa sannan mutum da raɗar da zai yadda zai zai annabi sai ya ji magana da yake faɗa amma ba sa daga saboda Allah ba da wasa yake kuma ya faɗi cewa haɗarin da yake cikin saɓali da ni ga annabi alaihi salamu wato babban haɗarinsa shine a lokacin da Allah zai abun ba za ka sani ba ya ce abin da zai biyo baya kenan to na faɗakar da ku ku yi hattara wajen girmama wannan annabi mai tarin albarka to ubangiji bai bari ba sai ci gaba da ɗora al'umma akan yaya wannan girman yake da daraja sai ce yin nan lazi ne na dona kamin wara il hujirati aksaruhum la ya'qiluna walau annahum sabaru hatta tafaruja ilaihim lakana khairan lahum to anan duk wanda aka ce za a musulunta ko huduba juma'a yake ya ce bari a bari sai na gama huduba sannan zan ba da musulunci malamai suka ce hukuncin rudda ne zai hau kansa amma annabi alaihi salamu sai ce ban da shi allah ce idan aka ce izo kuna bukatar za ku musulunci sai dai ku bari ran da ya lokacin da ya gama abin da yake ya fito ku zo ku karɓi musulunci ko to laka na kairar laku shi ya fi shi Allah ba shi wannan asorati sai ce to innal lazina yanadu naka min wara'il hujurati wanda suka dinga kiran ka ta bayan gida sa ta ka fito ga su Allah ya ce aksaruhum la ya'qiluna yawancin su ba su hankalta ba ba wai rashin hankali haka na yau da gobe ba shi wallahi ibnu fudi a cikin da'awar ta'awil sai ce ma'anar wannan shine ba su hankalci girman darajar da ake da ita ba ba su fuskanci kima da ubangiji ima su ba subhanahu wa ta'ala ba su ki fuskanci irin darajar da ike da ita ba ba su fuskanci irin muhalli da madaukakiyar daraja da mukami da yake da shi a gurin ubangiji ba cewa wannan mukaminsa ya fi gaban wani mutum ya masa irin wannan to to dukkanin su sabai amma wani sai ce to ga abin da suke ciki suna tare sun rayu amma ba su san irin yadda kima su take alaihi salatu wasallam ba a yi masa irin wannan ba to na ubangiji ya nusar da al'ummar musulmi cewa ga yadda ake mu'amala da annabi alaihi wajen girmama shi da jin nauyinsa sannan kuma kiran sunansa karara shi ma ba a yi ba a san a dinga kama sunansa karara saboda ubangiji subhanahu wataala da kansa dan ya lazabtar da mu bai taba kama sunansa karara ya kira ba an ga duk yan uwansa alaihi wassalatu wassalam annaba da mursalai alaihi wassalatu wassalam sallace ya nuhu wa nalinahu an ya ibrahim kasar da kasa ru'ya duk kowane za a ce masa ya wane ya wane ma ba wanda zai taba sha qur'ani ya jin da Allah ya ambaci suna da su irin wannan sai da shi ya ayyuhar rasul ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudassir sai dai wannan sai sai ce la taj'alu du'a ar-rasuli ka du'ai ba'dukum ba'da kiransa ba a yin sa irin na juna da ake na sa'anni da tsare ko ba a yi sura ko ubangiji ya kai yake masa wani ta'ala in ka ji ya faɗi sunan sa alayhi salam to wani dalili ne da ake so a kafa wata hujja a tabbatar masa da mukamin sa na manzanci sallallahu alaihi wasallam to sannan ubangiji yake faɗar sunan sa da wannan abu to dan haka al'umma wajibinta ne ta girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba dama ta dinga masa wato ta ɗauke shi ta yi masa mu'amala irin ta sauran jama'a haka mutanen farko wanda suka zo bayan sahabbai ma kamar su ma malik baya yadda ya fito ya hadisin annabi alaihi sai ya tambaya idan fiqhu ake so a makaranta zai fito amma in aka ce hadisi za a yi to sai ya wanka sai ya canja riga sai ya shafa turare sai ya suwaki saboda kalmomin da zai faɗa wanda suka fito daga bakin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama zai faɗa ce manzan Allah sama ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ce kaza alaihi salam sai yayi wannan sannan ko baya yadda ya faɗi hadisi ɗaya sai ya ji Madina ta yi babu hargowa saboda kar ya haɗa lafazin annabi alaihi salatu wassalam da kuma lafazin mutane na yau da gobe da suke yi to haka suka dinga akwai ran da yana faɗa hadisin annabi alisami yana cikin karantawa sai kunama sai ta zo ta samu kafarsa tana harbi tana harbi sai da ta yi masa harbi goma sha shida bai katse ba saboda ya tabbatar in ya katsa hadisin ya kula kunamar to ya su adabu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka suka yi ko mutanen farko sun zama idan ka ambaci sunan annabi alaihissalam wani dama kana faɗa suna na ya dinga kuka kenan ya dinga ba a san lokacin da zai daina ba imam malik in aka faɗi sunan annabi alaihissalam sai ga bai kamar bai sun ko sai fita daga cikin kamanninsa kamar bai taɓa sanin wani mutum a gurin ba saboda an faɗi wata daraja wacce hankali ba zai iya suranta daraja abinda Allah ya yi mata ba ubangiji ya ja hankali akan a abe shi a kuma girmama shi kuma an ga yanda idan wani abu zai tashi hankalinsa sabu ubangi da kansa yake rarrashin sa karkata shi hankalinka an yi wa waɗansu irin ka an musu kaza an musu kaza an musu kaza an musu kaza Allah da kansa dinga rarrashin sa jijjiga shi kada ran sai baci wanda ubangiji yayi wa wannan yace kai duk ku tsaya kun kama girmama shi yace dan matar da ya aura ta zama uwar kowa girmama ba kuma wanda zai aure matarsa a bayan sa alayhi salam to saboda haka girmama annabi alaihi salamu wajibi ne akan al'umma kuma haƙƙinsa ne akan mu al'ummar musulmi sai na hudu shine al'ikita da'u bihi koyi da shi alaihi salatu wassalam wajibi ne akan al'umma ta koyi da annabi alaihi shi kadai Allah ya amincewa a bi shi ido rufe kuma duk abin da ya so da shi kakka duba in dai shine ya zo da shi ka karba kawai in ka ga yayi kai shi sa ubangiji ya ce da mu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah kaseera to wanda dai yake kaunar kyakkyawan sakamako a lahira yake ƙaunar kyakkyawan sakamako daga Allah subhanahu ta'ala ya ambaci ubangiji da yawa a lokacin yalwa da lokacin kunci da lokacin ƙoshin lafiya da lokacin da ba a da lafiya zama shi a gurinsa a mutan Allah duk ɗaya ba sai ya shiga wata wahala ba ba sai ya shiga wani rashin lafiya ba a koyaushe shine wa zakarar laha kasira to wanda yake da wannan shine zai iya koyi da annabar sanamu haƙƙi ne akan al'umma ai koyi da shi wata abdullahi dan umar radiyallahu anhuma an sha ga yana ta yi duk abin da ya ga annabi alaihi ya yi sai ya yi wata ran ya taɓa hawa taguwa ya zo filin ka'aba nan farfaje sai ga ya ja abin nata yana daga kai ya takura ta sai ga ta aka ga ta juya ta kuma juya sai ga ya durkusar da ita sai ya sauka yana sauka kurin sai duru alƙibla sai ya salla raka a biyu haka can layin da yake na yace wata rana a nan kurin haka ga na gama na Allah salama yayi ba na bukatar ne dalili kawai shi ma lokacin da zo ni ma haka nake wata rana cikin tafiya da shi sai suka ga ya ɗauki ana cikin tafiya sai aga ya sauka daga hanya sai je gindin wata bishiya itaciya sai ga ya dauko yan abu sai ya zuba sai ya kwanta jin kawai sai tashi ya nade sai ya tsora akan abun hawan sai suka tafi me ya wannan sai ce wata muna tafiya da annabi alaihi sai na ga ya zo gindin wannan itaciyar ya yi irin wannan ya tashi kisa kullun na biyu gurin ne ma sai na yi to shine koyi da annabi alaihi sallam gurgurdan ikon da mutum zai iya to sai mai koyi da shi a sun haƙƙinsa ne a kanmu sai na biyar biyayya gare shi ya ce ma amurtukun bihi fato min humasta da atun kuma na haitukun an huwistanin duk abin da ya ce ku yi to ku zo da shi gwargwadon ikon wanda na hana ku kuma magana gwargwadon iko za ku hannu ko menene sai kun bar shi gaba daya sura ka yi biyayya gare shi alaihi salam akan abin da ya zo da shi babu sabawa wannan wajibi ne akan kowa ba liman ya za a kaddar gobe juma'a ya ce ina ganin saboda kada a ja lokaci bari mu fara yin sallah in an idar ma ya faɗi ba ka gaba wanda zai wannan saboda ita ba biyayya shi ba haƙi ba alaihi saboda haka sai da ya faɗi ba sannan aka yi sallah amma haka zo idi ba limamin da zai fara kaddamar da faɗi ba a idi sannan kuma ya ce an gama a zuwa ya sallah a midi shi ne ya juma'a shi kuma idi ga yanda i alayhi salatu itti ba uhu kenan sai a yi masa biyayya da abin da ya ce a yi to shi za a yi wanda ya ce a bari shi kenan sai a bashi amma shi ma yanzu akwai abin mamaki mutum yana sallah a ce an ɗau hayarsa ya je lahanta ɗan uwansa ko ya kashe shi wanda annabi zai ce duk mutumin da yake musulmi kar ka nuna shi da makami ba ma ka illata shi ba kar ka nuna shi da makami kaga an hana to ina magana biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan sannan annabi alaihi yana cewa da mu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut kun dai ba da gaskiya da Allah da ranar lahira ya faɗi alheri ko ya shiru yau yaya maganan mu take maganganunmu yanzu dafi ne ba su da kyau bakunanmu wari suke in aka zauna gurin hiran ka dinga jin miyagun maganganu da mutane suke faɗa abin kare ba zai ci ba to wannan abin da ake yi ba a ba annabi alisama haƙƙinsa na cewa ya zo ya mana tarbiyya ya ja mana gora mu samu tafi aljanna kuma duk wanda ya zo zai maka wani abu na alheri sai ka taimaka lokacin da rabi'atu ibn ka'ab al-aslami radiyallahu anhu yake kula yaro ne bai su bai balaga ba yakan je gidan annabi alaihi salam yana mara hidima ya kwana a gidan da ya ji motsin annabi sai ce akwai bukatar wani abu ne dan na annabi alaihi sai ce shi rabi'atu ba ka da wata bukata a guri na da kake so na ma sai ce zan je ne shawara har ya tafi sai ya dawo sai ya rasulullahi as'aluka murafaqataka fil janna ni makotaka da kai nake so aljanna na sai kalle shi san yayi basira ta karshe kuwa sai ce awa gaira zalik baka da wani abu ba wannan ba shi da kansa yace noke ya to roke shi amma da ya faɗi wannan sai ce baka da wani ba wannan ba sai ce ita kadai nake da shi sai ce shikenan amma ayi ne ala nafsika bi kasaratu sujud ka taimaka mun kai kuma da kanka da yawan sujada zaka dauko sai kaga idan muna son mu samu rahama da abin da annabi sai zo da shi dole sai mun kwatanta mun bi shi akan abin da shi ba kawai da awon baki za mu dinga cewa muna son annabi alaihi salam wanda za mu dinga aikin waɗanda annabi suna da rai sai ya yake su to wannan haƙƙin annabi ne alaihi salatu wasallam sai Allah ya ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum in dai kuna son Allah to ku bi ni in an yi wannan Allah zai bada tukuici guda biyu na ɗaya shine Allah ya so mutum na biyu ya kankare mai zunubi shikenan ko an san yadda soyayya Allah take ko babban abu ne mun ga yadda ubangiji subhanahu wata'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu idza laqitum idza laqitum allazina kafaru zahfan fala tuwalluhum al-adbara wa man yuwallihim yawma idhin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi gadabin min Allah wa ma'awahu jahannam ya ku masu imani duk lokacin da aran gama ta zo za a yaki fito na fito da tsakanin musulmi da kafirai Allah ya ce to karku da ku ba su baya a ga kiyar ka juya ka gudu sai Allah ya toga shi abu biyu yace mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin dabara yaki ce ka ja su ai musu kofar rago ko kuma wata jama'a ka ce kaga za ta sai shara-shara za a karya ta ka tafi ka tsara musu Allah ya ce in banda ɗaya daga cikin waɗannan dalilan wanda diye haka ba a biga dabin minallahi ya koma da fushin Allah ya shiga cikin fushin Allah sannan makomarsa wuta ce jahannama ce kaga abin da ubangiji yanke kenan amma innal ladzina tawallaw minhu yawmal taqal jama'ani me Allah yace inna masazallahum shaytanu wadi ma kasabu wala qalmi wala qad afa anhum wannan da ya alƙawarin za a shiga fushin Allah shiga jahannama su sahabbai suka yi mala ce yafi shi tace soyayya maimakon su su tafi wannan wutar alƙawari iba zai tarba amma da suka yi ce su banda su shi yasa ake sanya soka wal qarfa anhum ishi sun yi amma an yafi to in za mu ba annaba sun haka Allah duk abin da kai kuskure sai ya yafe maka sai ka shiga cikin ya taqabbalu anhum ahsan allazi amil wai ta jawo lan sai atihim sai kenan sai kauce ba abin duk da kai ba daidai ba sai kau da kai yafi to kai kokari ka samu soyayya in ka samu soyayyar to kai kuma za ka yi masa ganganci ba domin ana cewa ta asili ilaha wa anta tulhiru hubbahu hadha la amri fil qiyas badi'un law kana hubbuka sadiqan la adatahu innal muhibba liman yuhibbu muti'un kana saba Allah kana bayyana mutane da baki soyayyarsa yace hakika gurin masu hankali abu ne fa wala da soyayya ka ta gaskiya ce da kai biyayya gare shi domin masoyi yana biyayya ga masoyinsa ne to sai na shida nusratuhu alaihi salatu wassalam taimaka masa a wajen yada addini yana ce balligo anni walau aya kowa ya wakilce ne isar da sako a madadina ko da aya da ya iya ya sanar duk abin da ka iya ka sanar da a ce za mu ɗauki wannan taimaka a nawa asini duk ɗan kasuwa da wani wanda ba musulmi ba zai zo gurinsa sai mu'amala ya ƙoƙari ya ce zai isar da saƙon annabcin koda da kalma ɗaya ko ta hanyar mu'amalarsa da shi da wancan wanda ba musulmin ba mutum nau ne za su musulunta amma kowa ya ɗauka ba aikin sau ne da wanda ya shafi taimaka annabi alaihi salam ta ɗauka malamai ne kawai za su yi shi ko taimakon annabi alaihi salam kamar ginin gida ne wani aikin sa haka wani aikin sa hada suminti wani aikin sa hada suminti da duwatsu ai kankare wani aikin sa kafinta wani aikin sa saka rodi wani aikin sa kwandik wani ga sunan dai kowa har gida ita shi to haka ake so kowane musulmi sai ya saka tasa gudunmuwar a cikin abin da ake so sai addinin ya ci gaba annaba sai ya riga ya isar da sako ya kuma dora al'ummar sa nauyin wannan abu shi yasa lokacin da aka ce farisa suna son a tura musu wani daga cikin mutanen annabi alaihi salam yi musu bayanin musulunci lokacin sadu dan abi wa kasir jilawun ya je za su yakin nan na kadisiya kaga a lokacin sai ya tura musu rubi'i radiyallahu anhu yana zuwa sai ya ce da su Allahu ibta asana min jahiliya Allah ya budda mu ya zare mu daga jahiliya bayan ya zare mu daga jahiliya to kuma ya ɗora mana risala wato wani sako da manufa wanda za mu ɗauke shi zuwa mutan ilan nasu ajma'ina haka ya gaya musu ya ce lini kurujan nasa min ibadatul ibadi ila ibadatul bil ibad don ku da mutane daga bautar ƴan uwansu bayi su koma bautar ubangijin bayi wa min zulmar adiyani ila ajalul islam ku kudda su daga zalincin sokana da ake ci da canfa-canfa da addinai da ba na gaskiya ba ku ɗora su zuwa adalci na musulunci ko ajalul qur'an wa min diqid dunya ila sa'ati dunya wal akhirah ku kudda su daga kuncin duniya wanda canfi da tsafi da zalunci zalunci na zuciya da rashin adalci zai kuntata rayuwar mutane ku kudda su daga wannan mu saka su iza yalwata ta duniya da ta lahira to abin da ya ce kenan to haka haka ake ɗora mutane haka ake shigar da addinin a ta ɗora shi a ta taimakawa a kan abin da annabi alaihi salatu wasalam ɗin ya zo da shi wani ta hanyar dukiya zai tara ta kuma ya narka ta inda addinin zai ci gaba wanda za su yi da'awa a basu wanda za su yi kaza a basu wanda za su yi kaza a basu wani kuma ilimi zai mamako addinin kawai ke so taimaka da ilimin wani mukami zai samu na mulki addinin zai taimaka da shi saboda duk haƙƙin annabi ne alaihi salatu wasallam kan al'ummar wato a yi masa wannan an taimaka masa a addinin sai ci gaba an sami haƙƙi nasa an sauke alaihi salatu wasallam Allah ke shala tu min billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila wannan ko da yake malamai sun ta magana akan zamirin tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu dinnan duk ubangi ne ma ku taimakawa addinin Allah kuma ku taimaki manzon Allah sallallahu sallama akan abin da yazo da shi abin da ake nufi da wannan kenan to wannan shine abu na shida abu na bakwai shine at-tahakumu ila shari'atihi yin aiki da shari'arsa a wajen hira da shari'arsa za ka yi aiki alaihissalam wajen neman aure da shari'arsa za ka nema aure wajen zaman aure da shari'arsa za ka yi zaman aure in za ka siya a ƙa'idar shari'arsa za ka siya in za ka sayar a ƙa'idar shari'arsa za ka sayar idan za ka yi bashi ko rance a kan shari'arsa za ka yi idan za ka ɗaura tufa ko mace ko namiji a kan shari'arsa za ka ɗaura idan wani abu ya faru na aikata laifuffuka wurin da ake shari'a da irin tasa shari'ar dole nan za ka ji a maka hukunci to wannan haƙƙi ne na annabi alaihissalam akan al'ummarsa shi sa Allah ya ce fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima ba wai mutum ya je din ba ma ai masa shari'ar in an yi abin da rai baya so aka yanke maka hukunci yaje sai an waye gari zuciya ka ba ta jin kaikai ba ta jin kaikai ta sallama kanta to sannan imani zai su sallah da kansa yi rantsuwa ba wanda zai imani irin iman da Allah ke so sai ya amfani da shari'ar annabi alaihi salam akan titi a tuka hanya tuka tuki a hanya sai kai amfani da shari'ar tare su a hira sai kai amfani da ita a sa sutura sai kai amfani ta a sana'a a kasuwanci a mulki sai kai kuma kowane irin kunci za ka ga za ka shiga a ƙarƙashin dole ka hakura amma daga ran da ka ji cewa ba a yi maka daidai ba ko an takura ka to magana imani ba tunda Allah da kansa mai duka ya rantsi ya ce fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaytu wa sallamu taslima to sai na karshe daga cikin abun nan na rairayo daga cikin haƙƙin sa kan al'umma shine salati gare shi alaihi salatu wassalam to da ubangiji madaukakin sarki yana cewa inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حقيقة ubangiji yana salati ga annabi alayhi salam mala'iku ma suna salati ga annabi alayhi salam ubangiji ya ce kuma ya kuma su imani ku yi salati da taslimi gare shi sallallahu alaihi wasallam to da ka yin salati ga annabi alayhi salam wajibi ne akan kowane musulmi wato so ɗaya in kai salati so ɗaya to ka sauke na wajibi sai kuma sauran da za ka yi ta yi wanda ake nema a kanka Allah ya daga ka duk lokacin da ka yi sai Allah ya maka goma sannan a samu laiku dukkanin su sai maka goma goma to wannan shine abin da yake cikin salati in an yi kiran sallah sai ka yi salati ga annabi alaihi salam in an ambaci sunansa alaihi salam sai ka yi salati in an zauna a guri an yi wata mu'amala za a tashi akwai bukata a yi salati ga annabi alaihi salam to wannan shi ma ina cikin haƙƙin annabi alaihi salatu wassalam akan wannan al'umma to haƙoƙi ne suke da yawa kuma lokaci korere amma dai waɗannan guda takwas su aka rere kuma Allah taimake mu ya ba mu ikon aiki da su ya haskaka zukatan mai haskaka kirjinmu ya ba mu ikon aiki da nabin kuma muna roƙo Allah ya karba a ƙarshe abin da nake roƙonmu shi ne mu dage al'ummar nan ta annawa su mata addu'a akan Allah ya raya zukatan musulmi da imani duk wanda ya auna halin da musulmi suke ciki ba na ko ina ba a duniya ko a iyakan ka tabbatar musulmi muna cikin tashin hankali zukatan mu sun yi jajajir kamar danyen nama abinda kawai ya rage su fara yi makuba daga makuba sai su juye su yi baki shikenan alheri ya fita ka haute tana haga yanda ake ka ga tsirai ka je miyagun kalmomi ka ji rashin abubuwa da ga sunan birjik wanda ga kallon su ka san masu imani wanda akwai tsoron Allah zakatan su ba za su ba to ba magani a cikin wannan sai dai addu'a Allah ya raya zakatan musulmi da imani Allah ya raya mu da imani domin a diwanin Allah kusan yanzu ba masu rai bane awa man kana mai yita fa'ahainahu waja'anna lahu nuran yashi bihi fin nas matacce ba wanda ake shi makabarta bane wanda yake da rai amma zuciyar ba imani to ubangiji ya so sai ya raya shi ya sa masa haske sai ya tafi a cikin sa to shine abin da muke roƙon Allah da yara da manya da maza da mata wajibi ne bi ta addu'a zukatan maza da zukatan mata da zukatan yara da na manya ubangiji raya sai sa mana wannan hasken da imani a cikinsa wannan shine kiran da nake mana shi zai fidda mu daga cikin halin da muke ciki ana ta maganar abubuwa sun yawa kaza ya faru kaza ya faru ana cewa akwai zaurawa wai sun kai miliyan ta mai mugun labari sai ai sa tukunnama in ba wannan addu'ar Allah ya amsa mana ya gyara zukata ba abubuwa sun baci sun ɓaci kashe-kashe yin ɓanna abubuwa iri-iri yau na jin kwana goma sha hudu kunga yadda aka hizba har dan hizban aka kashi amma kun ji tsit kawarwun ya labarai su wata magana babu jarida ce babu wata kungiya take magana haƙƙin dan adam babu ya bar ƴaƴan da ƴaƴan ba ne shekara tara amma ba ruwan kowa kuma wannan aka je za a yi aka ce a hana kuma da mutan gari da kuma suka suka dauko makami sai kashe shi kaga za mu shiga cikin ya katuluna na riƙi na bigairi haƙƙi ya katuluna na zina ya muruna da rikisti minan nas shi sa na mu ci gaba da roƙon ya raya kakan mu da domin mun shiga fitina ba ma ba shi ko wani ji dama ruwansa don ba za mu cuce shi da kawai dukkaninmu ne za mu cuci kawai to saboda kana taimake mu ya zukata mu da imani kuma mu dage mu ci gaba da al'umma nan addu'a bil haqqi kuma ubangiji ya dube mu da lukufinsa da jamalarsa sai ya yi mana halin da muke ciki yanzu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalam
wanda yake wanda yake tambaya yake cewa akwai ƙara haka yasta da ta rasu to akwai kayayyakinta yace to galiba abinda suke shi ne yace har sau biyu gudu suna mutuwa a wajensa amma kayansa kayanta sai su ba wa yan uwanta su gaba da sawa nana kananan da suke kasanta yace ba raba gado suke ba kuma sauran sai su sadaka yato shine yace ya kamata ya tambaya shin raban gadon kayan yarinyar nan za a yi ko ku hakan da suka yi shine daidai
assalamu alaikum tunda ubangiji subhanahu wata'ala ya raba gado kuma har da kalmar wasiya a cike ta yusi kuma lahu kaiwa ya kamata su yi mahaifiyar ta ɗauki nata ta ita mai rasuwa tana da yan uwa kaga mahaifi yana da ɗaya bisa shida tabbatar nata ɗaya bisa shida a cikinsa zai ta sarrafi ta bayar kyauta shi kuma tunda asibi ne shine zai mallake sauran gaba daya don haka haka ana raba shi da aka ce wani uwar gana ta da wanda kika so ki yan kannanta zaki barwa wani abu zaki da shi kenan shi ma kannanta zai ba mai zaiwa an bi dai umarnin ubangiji subhanahu wataala an aiwatar da abin da qur'ani ya ce ayi sannan ko sai su sarrafa shi inda suke so wannan shi ya kamata su yi assalamu alaikum
aka wakalla wanda yake rubuto takarda yake cewa a ja hankalin 'yan siyasa domin sukan kwatanta wayansu abubuwa dangane da kamar taron da suke suke wai kamar fatahu maka shi suke cewa shin wannan al'amarin ba zai ja wani abu ba kuwa
assalamu alaikum a wajen bangaren girmama wannan da ne magana to wannan nan zai shiga annabi alayhi salatu wassalamu in an tashi magana ba a kwatanta shi da wani a cikin komai na rayuwa ba a kwatanta shi abinda mutanen da suke yanzu da yawa in sun tashi ai mutum tashin ba ko kowa a jiyunsa sai su yi tashin annabawa wannan in shari'a za a kai shi a ce za a yi masa shari'a irin ta annabi alaihi in aka tantance wannan abu kashi zai iya bayarwa a yanke musu hukuncin kisa ba a yi ko mutum isra'a annabi ma da an masa kaza wannan kuskure ne in mutum ya wannan hukuncin kisa zai hauka sa in shari'a za a yi masa domin bai isa da fadan da ya kafada da kafada da annabar sun ce an wani sai ce sai dai ya ce in an mun kaza annabi alaihi salamu shi ne wanda Allah ya ce ne koyi da shi na ga wannan abin ta same shi don haka shi ne koyi da shi amma ya ce shi annabi ma an masa to ya kuskure ba in ka duba imam malik maganganunsa a cikin ashaba akwai saurayi yana cikin talauci baya shi da sana'a sai ka ce tashi kai sana'a shi ce in talauci ne a noma da sun talaka ne sai suna wadda suka ce shi ke ba a kai shi a sami masoya kawai to mutanen mu kalmomin da suke faɗa a yanzu in ba a yi wani hukunci ba ma to za su shiga cikin abin da annabi alaihi salam ya ga mu'azza dan jabal radiyallahu anhu da yace dunamin aikin da zan yi shigar da ne aljanna ya nisanta daga wuta sai ce ka tambayi abu mai girma mai nauyi amma yana da sauki ga wanda Allah ya sauƙaƙa to sai ya dinga nuna masa ka bauta wa Allah ka ta da bautar sa wani abu ya nuna masa sallah ya nuna masa azumi ya nuna masa sadaka ya nuna masa haji ya nuna masa qiyamul layli duk da ya gama lissafa su kaka yace wannan za su ga kai ka aljanna sai ne saka daga nisan taka daga wuta amma sai su da shi ala uku bi ruka bi milaki zalika kullihi ba zan gaya maka wanda duk wa'annan suka race a wuyansa ba da sallarka da azuminka da kalmar shahadarka da jihadinka da sadakarka da kiyamun lelinka da wanda sun dogara kan wani abu guda daya in bai tsaya ba ba za su tsaya ba sai da wasu nuna harshen sa ke ce koko alaika haza ka kame wannan sai mu'azi mamaki yace ya rasulullah inna la mu'akhazuna bima natakallamu bihi yanzu mu za a kama mu da abin da muke magana da shi sai annabi alaihi shi da shi takilat ka ummuka amma bahaushe wani ka fassara cewa a ce mahaifiya ce wa bin mutum amma an hausa za ka karanta ka fassara cewa ake ma'aza abin mamaki kamar kai shi ne ma'anar wannan takilat ka ummuka ma'aza abin mamaki kamar kai sai ya ce hal ya kubban nasu finnari alawu juhi ko kuma shakar rawi cewa alama na fire wato babu abin da yake jefa mutane a cikin wuta da fuska ko su tafi da kirji karan karma cikin wuta su dake sai girbe girban harshe yanzu nan mutum ya kwatanta wani abu na annabi alaihi da wannan shi kenan ya san lokacin da wani zai tsine masa ya lalace shi ya lalata al'amuransa shi kenan ya zo mutuwa wannan kalmar ta ja masa fushin Allah subhanahu wataala shi yasa yake son a ta hakara da baki muna roƙon Allah ya kiyashe mu kuskuren harshe muna roƙon Allah ya kiyashe mu kuskuren harshe muna roƙon Allah ya kiyashe mu kuskuren harshe duk a halittar gaba jikin ɗan adam ba mu yi hadarinta kowa mai garbi alherinta da ita ake shiga musulunci da kuma ita ake radda za ta iya furta kalma ɗaya ko da mu tashi fara dubu a duniya za ta rushe da abin da yana addini sai dai ya sake samu amma na ya tafi kenan har abada saboda haka ake hattara da shi koyo ba alhamis ba ce koyo da safe dukkanin nuna babu wanda gaɓoɓinsu ba su yi harshe magiya ba ji ne ba za ne ba sai kai wa allah ka rufa mana asiri kar ka cuce mu ka kai mu wuta haka nawa suke fara kullum nan gwamnati sun yi wa harshe magiya su raka mai hattara addinin mu ba abun wasa bane annabi alaihi ba abun wasa bane ba za mu dinga daukar su muna kwatanta abubuwan mu yau da gobe muna kwatanta su kuma an hana wa Allah dai yanzu da abun ba shi da gata kowa zai fito yi wannan abu kuma malamai suna ganin su shiru su kyala mutane amma ba daidai bane a kyala mutane suna irin waɗannan abubuwa shi yasa lokacin da yake zaune a lissalam annabi gatar za'adi sai masa baiti biyu na waka sai yake cewa la da fi hilmi idza lam takul lahu bawajiru tahmi safahu an yukadda wala da fi jahalin idza lam yakul lahu halimun idza ma awrada al-amra asda yana faɗar wannan baituka guda biyu sai aka ji annabi alaihi salam ce la faddallahu faka kada Allah ya bar wani lahani ya taɓa wakinka shi kalmomi ne masu tsada da ya ga annabi alaihi salam ce la khaira fi hilm babu alheri babu zaman lafiya ga daraja irin taka idan lam takun lahu bawajir idan ba shi da shahidai wanda duk izo gefen tafkinsa zai gurɓata wannan ruwan to aibai ma'anar wannan shi ne wanda duk ya shigo shigo shingen annabi suna nuna taɓa mutuncinsa to ai maganin sa yace shi kuma wanda zai maganin sai ya zama yana da jagora mai hankali wanda zai iya kwantarol ɗinsa in yi gargadon abin da ake so ya kuma rike shi kai wuce gona da ita to wannan ya faɗa gaban annabi asu ne ji daɗin abin da ya faɗa sai ce Allah kar ya haɗa bakinka da illa sai da ya hura shekara ɗari ba abin da ya samu a cikin harka kafa da su annabi ya kare masa daraja ake so sai ko so da bai kamata mu musulmi mu da muke buka irin wannan musulmi wanda ba musulmi ba kuma in suka zo suka yi sai ko musulmi yadda ba kuma ga shi mun zo ni so da kar mu dinga zama wa zamun bono mu sha kowa mu ba sha mu ba eh ba daidai bane wannan assalamu alaikum
rasa istiqama Allah ya mutumala a karatu guda goma baya malama maganar wajabcin neman ilmi wajabcin da ya zama babu sassauci a gare shi ƙawat malam kamar wanda kuma a halittarsa da Allah ibara iya karatu in ma masu karatun ba iya riƙewa haka cikin halittarsa ta shi algatumala to shi kuma wannan menene hukuncinsa a algatumala akwai na biyu kuma na yi maganar wani salati da zai zama fansarauta ga musulmi algatumala muke son inda hali mana yi mana wannan bayanin salati assalamu alaikum
ta wannan tabiyan ne ban fahimce ta ba ko ban san lokacin da na yi maganar ba ai ba ai ba duk wani salati in kai zai fance ka ba wani zancen sai kaza duk salati in kai in dai ka yi saboda Allah ya karbe shi an gama eh ai babban abu ne salatin ai abinda za ka yi daya a ce Allah zai maka goma ai magana ta kare kana da ta babar Allah ya wani abu zama ba akwai riya a ciki ko bai rashin karbuwa kana jin mala'ika zai yi abu da ba shi da iyaka ubangiji shi nasa ya kumfa kuni wanda wato alherin sa ba shi da iyaka ba ce shi zai maka goma ai daga wannan ya ishe ka kurin kai wa Allah godiya da ya saka mu cikin musulmi kuma tsakanin mu da Allah sai dai mu ce Allah mun ji kunya kai muna abin da ba san me ka mana ba eh ai ko annabi alaihi salam sai mana baiwa muka yadda muka shiga kasa koma a cikin nan wallahi mun ji kunyar Allah yayi mana abin da mu san me mana ba eh wata kila in za mu iya sani sai dai nan tashi kiyama kuma dan hakan ma za a tashi kiyamar saboda jahilcin mu ba don wannan ba idan mutum ya mutu idan aljanna ya sai a wuce da shi da ana sa shi a kabari sai a wuce da shi aljanna idan waje ana sa shi kabari sai a wuce da shi wuta to amma ba a san muhammadu rasulullahi salama ba to sai kiyama ta tashi kowa ya gaza kowa bai isa ba shi zai iya bugar kirji iri ma a masa to anan kowa zai gane kansa ce wannan babu irinsa sannan Allah ya sallama kowa sai da ya daga duniya da kafiri da mutum kowa sai ya san cewa ba shi da ba shi da irinsa wannan shi sako za ta shi biya amma da aka bada mutum kuma ce da shi wutar sa dan aljanna ta bude shi aljanna sannan duniya waye Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan ya isa kai salati ga nasu ka samu arziki shikenan to sai maganar ilimi a yau rashin ilimi da ake zuwa cewa ake ka daga littafi ka karanta ba ba shi ba ne shi sa annabi alaihi salamu da aka ce da shi ikra bisim rabbika allazi khalaq sai zan kuma shi baya rubutun baya karatu nuna maka ba wannan hanyar ita ce kadai hanyar ilimi ba ma'amala da mutane a cikin ta karatu ne in za ka yi tafiya karatu ne za ka dawo karatu duk abin da za ka yi akwai ilimi a ciki saboda haka abin da malamai suke cewa wajen neman sani cewa abinda ake bukata ka dauki ya ayyuhal lazina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi ita ne al-akhdari ya fassara shi la yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lam hukum Allah fi wannan ayar ce mai akhdari ya fassara kar ka aikata wani abu sai ka san hukuncin Allah a ciki in za neman aure ka je gurin malami ka ce ake neman aure sai kaza da kaza wannan babu abin da zai saka kasa walinta in ka tafi akan haka shi ke in ka zo sallah ba za ka iya wannan ita ce farilla wannan ita ce suna